الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wabadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya sabbata ga Allah madaukakin sarki mahalicin sammai da kasai wanda ya bamu lafiya ya bamu ikon dawowa ci gaba da wannan karatu a yau kwanan wata sha nawa ne sha biyar ga watan rabi'ul wannan jimada ula shekara ta 1433 da 34 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da da da da nawa ne ga wata ina jin 28 ne ko da bakwai da bakwai ga watan ga watan uku ai ga watan uku eh shekara ta 2013 aina za mu tashi muna kitabun zaka ko? hadisin mu'adh bin jabal وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن معاذ بن جبل yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa zuwa Yaman fa amarahu ka canja shi in bai shiga wannan suke din baka sana yace fa amarahu أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو أدله معافريا أو أدله معافريا رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى إلى إلى اختلاف في أصله وصححه ابن حبان والحاكم رحمة الله عليهم جميعا daga ma'azin jabal ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aika shi zuwa zuwa yaman kuma ya umarce shi cewa dukkan wato shanu guda talatin za a ɗauki tabi'a abin da ake nufi da tabi'a shine dan saniya mai shekara daya namiji ko mace shine tabi'an kun ga a wancan satin duk bayanin zakkar da muka yi ba mu yi bayanin zakkar shanu ba haka ne ta yanzu ana so a nuna mana bujimi bujimi guda bujimi guda wannan bujimi guda talatin bujimi talatin ana ba da ɗan ƙaramin bujimi guda ɗaya wanda yake yana da shekara nawa shekara ɗaya shine tabi'a shine mai tabi'a kenan wanda ya tara shanu daga talatin zai fara zakka idan suka kai talatin baka ba da zakka ba to ka shiga hakkin Allah kuma ba laifi sa'i zai iya zuwa da ƙarfin tuwo ya karɓa ba laifi aka yi ban an yi haka wa min kulle arba'ina musinna duk kuma shanu guda arba'in za a karɓi musinna abin da ake nufi da musinna mai shekara biyu tabi'an mai shekara ɗaya musinna kuma mai shekara mai shekara guda biyu an gane ko yawwa shi mu da alamacin خلاص من كل ثلاثين تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حال من دينار sannan duk wani yaro balagaggen yaro kafiri zai ba da dinari ɗaya a shekara kudin jizya kenan duk wanda bai musulunta ba inda ya kai balaga to zai ba da dinari nawa ɗaya shine halim kalmar halim ana nufin muhtalim aw adlahu mu'afiriyan ko kuma zai bada maimakon dinari din zai bada mu'afiri mu'afir nisba ne ila mu'afirin kamar ka ce masajid wata unguwa ce a cikin unguwanni a yaman hayyun ne fil yamani akwai tufafi da ake kerawa a wannan unguwa ana ce da irin wannan tufafi mu'afiriya tufafin da aka yi shi a unguwar mu'afir to zai ba da mu'afir guda ɗaya shi ne wadlahu mu'afiriyan shi yasa ake cewa saubun mu'afiriyu saumun mu'afiri wannan hadisin malamai biyar nan suka ruwaito shi alhamsa lafazin kuma na imamu ahmad ne ya ce hadisi ne ingantacce shi imamu turmizi ya ce inganta shi kuma ya yi nuni cewa malamai sun yi saɓani dangane da cikar isnadin wannan hadisi amma imam ibn hibban da imam hakim sun inganta wannan hadisi cewa sahihi ne so a nan a dunkule kawai abinda muka fahimta bujimi ko shanu guda talatin daga nan ake fara zakka me ake barwa sai a ba da sa ɗaya mai shekara ɗaya idan sun kai arba'in fa to to haka za a tafiya za mu zo mu yi bayani daga bayan sha Allah ta'ala hadisin yana nuni ne akan wajibcin bayar da zakka wato a cikin shanu ko kada wani ya ce ai babu nassi akan zakka dangane da shanu akwai yawwa kuma nisabin shine abin da suka faɗa aka ruwaito a hadisin nan mujmaun alai babu sabani ma tsakanin malamai yawwa sannan hadisin ya nuna mana duk shanun da ba su kai talatin ba babu zaka ko da yake an samu wani ra'ayi daga imamu a zuhuri ko da za ku karanta wata rana cewa duk bujima guda uku a duk bujima biyar za a ba da 'yar akuya ɗaya ya ce ƙiyasi ne akan raƙumi kaga wannan hadisin ya ce nawa za a bayar talatin a bada ɗaya to amma a wancan riwayar imamu zahabi ya ce duk inda aka tara shanu guda biyar sai a bada akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya wannan ra'ayi ne na imamu zuhuri allah ya masa rahama to amma malamai jumhur sun bashi ansa cewa an-nisab la yathbutu bil qiyas ba a tabbatar da nisabin zakka da qiyasi ka ce wai za ka ba da zakat shanu ne irin ta raƙuma ƙiyasi akan raƙumi ba a yin haka dole sai nassi ya zo ya zo a riwaya laisa fi ma duna talatin min albaqari shay'un dukkan shanu da ba su kai talatin ba ba komai ba biya ba ko da yake dai isnadin hadisin akwai ta cewa akai to wannan hadisin za mu karanta nan gaba yana nuna mana halaccin aje a karɓo zakka halaccin aje a karɓo me aje a karɓo zakka a a ina za a je a karɓo zakka ha a a a a inda ake kiwo kamar misalin a turken su ko inda suke shan ruwa za a iya zuwa aje a bada zakka wurin وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من ذا لا تؤخذ صدقات المسلمين ala miyahihim ana karban zakkar wato musulmi ala miyahihim wato a gidajensu da kuma inda ake shayar da su ruwa a iya zuwa haccan aje a karba idan sa'i mai karban zakka ya ga an zo ana bayar da ruwan sha wa dabbobi ya ga sun cika sun kai zakka to sai a iya karba wannan wurin wannan hadisin imamu ahmad ya rawaito shi hadisi ne ingantacce a riwayar abi dawuda daga amr bin shu'aib an abi an jaddihi wala tu'khad sadaqatuhum illa fi durihim a wata riwaya kuma ba a karban zakka sai a gidaje kar a bi su daji kenan a karba ko kar a karba sai an je gida a wani lafazin na hadisin amr la jalaba wala janaba wala tu'khad sadaqatuhum illa fi durihim ba za a koro ainihin dabbobi a kai su zuwa ga mai ba da zakka ba sai an je haccan inda za a same shi a je gida a same su sai a je a samu shi mai dabbobin a je a ce ya ba da zakka ba wai in kana da dabbobi dubu biyar sai ka kora su ka je gurin sa'i kama a ce sa'i yana can wajen gari yana zaune ka kora tumakin ka je ya irga ya ga yawan su ya dauki nasu sannan ka dawo da su ba a yin haka ai kun ga akwai wahalar ba ko yawwa so wannan yana nuna mana hadisin yana nuna mana sauki akan harkar zakka kuma yana nuna mana mai karban zakka shi sa'i shi zai bi har mutane har gida eh shi zai bi su har gida ya je ya karba طيب sannan sai ya ce wa na bi hurairah radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam laysa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa wannan kuma hadisin yana nuna mana abubuwan da ba a ba da zakka ba a ba da zakka akan bayi da za ka tara bayi dubu biyar ba sai ka ba da zakka ba bayi ka san bayi mutane bayi ba a cire zakka a kansu faras inda za ka tara dawaki dawaki dubu ashirin ba zakka ko ɗaya doki ba a ba da zakka masu kiwon doki ba zakka a kanku hadisi imam bukhari da muslim a wata riwaya ce laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr bawa dai babu wata zakka a kansa sai dai in sadaqatul fitri sadaqatul fitri wannan wanda ake barwa bayan azumi ko to in mutum yana da bawa nan kan zai cire masa hadisin ya nuna mana karara ba a cire zakka cikin waɗannan abubuwan gabaki daya saboda an an yi su ne don hidima ko yawwa doki hawansa ake ana hidima da shi bawa ma gona ake tura shi ta aiki yawwa to amma wai akwai wasu dokuna da ake daure su su ta barbara ko kuma ana samun kuɗi da su ana sana'a da su wannan malamai sun yi saɓani wasu suka ce za a ba da zakka a cikin dawakin da ake neman kuɗi da su doki da aka ɗaure shi ana neman tuwo da shi sai an ba da zakka akai suka ce akwai hadisin fi kulli farasin sa'imatin dinarun aw asharatu darahim dukkan ɗaurarren doki da ake ainihin wato a wannan ɗinsa afwan doki da ake kiwata shi za a ba da dinari goma ko dirhami goma dinari ɗaya ko dirhami goma haka dara kudini ya fitar da hadisin a cikin sunan ɗinsa da imam al-bayhaqi amma dai hadisin bayi da kyau hadisi ne wanda yake wato mai rauni gaskiya zance dai mafi inganci waɗannan abubuwan ba a cire zakka a kansu kwata-kwata babu zakka idan kun ce dan kasuwanci ne to ai an ce kasuwanci abinda ka samu kuɗi kai business ai ana cire zakka a ciki to sai dai a cire zakka akan kuɗin kasuwancin amma ba a cire zakka akan dokin ba hadisi na gaba yana nuna mana shugaba ya iya karban zakka a dole na'am eh gidajen haya ana cire musu zakka sosai kuwa eh ana cire musu zakka sai a buga kudin da suke bayarwa a shekara nawa ne sai a cire musu da gidan biredi da da fili kango da mutum yake da shi yasa yan gareji suna ba shi haya ana business ko gidan bulo kun gane ko gidan mai yawwa duk waɗannan ai kun ga suna kawo kuɗi to za a biya to gidan kallo fa wani yayi kango ya je ya rufe shi yana ana ana zuwa ana kallon bal ana biya shekara ta yi zai ba da zakka zai bayar ko bai zai bayar ba na'am ban ji ba mai gidan kallon bal zai ba da zakka ga sabon Allah ga kin ba da zakka wannan wurin nasa kasuwanci ke da shi ko ba kasuwanci ba zai ba da zakka zai ba da zakka amma wurin ake nuni ba wurin ai filinsa ne kadara ne fili ko yana business ne da filin zai bayar na'am to ga wannan wanko ya tambaya ina jin ko yana da shi ne wai gidan giya gidan giya a ga tambaya ce mai kyau wannan akwai zakka a gidan giya kana da shi ne kana dan wame shi a faɗi gaskiya bigaddin nazar wannan abin da ake halal ne ko ba haram halal ba ne ana da juya kudin ko za a cire musu zakka za a cire musu zakka za a bayar inda kudi ne dai da ake juya su kuma hakkin talakawa ya shiga ciki shi mai gidan giyan ne haram a gare shi wanda aka cire zakka aka bashi kuma ya ci halal wanda hakkin sa ya ci wa an bahs ibn hakim an abihi an jaddihi qala radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imati iblin fi 40 bintu labun la tufarraqu iblun an hisabiha man a'taha مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها فإنا آخذوها وشطر ماله فإنا آخذوها وشطر ماله أزمة من أزمات ربنا لا يهل لآل محمد منها شيء الله أكبر دقى باس ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة كينا daga babansa daga kakansa manzo Allah yana cewa um, fi kulli sa'imati iblin 40 bintu labun dukkan raƙuma guda 40 ko an ce za a ba da bintu labun mun karanta a cikin hadisin anas aka ce ita wannan binti labun yar wacce take shayarwa kenan tun daga raƙumi shida a talatin da shida har zuwa arba'in da biyar inda za ku iya tunawa talatin da shida zuwa arba'in da biyar ana ba da wannan binti labun to nan ma dai an nuna ɗin za a iya ba da wannan adadin haka sannan la tufarraƙo ibulun an hisabiha ba a rarraba raƙuma daga lissafi kamar yadda muka faɗa ina da raƙuma na ashirin kana da naka ashirin ko da ke ma'ai sun yawa matuƙila ina da raƙuma na guda biyu kana da uku suna haɗa wuri guda sai mai karɓan zakka ya zo ko? sai aka zo ka ce a ai ba tare suke ba dai an hada sure guda ne ko ni na kora biyu na gida kai ka kora ukun ka gida kaga sun rabu in mai karban zakka zo zai karba ba zai karba ba saboda adadin bai kai a bada zakka ba saboda adadin bai kai a bada zakka ba man ataha mu'tajiran biha duk wanda ya bayar mu'tajiran biha kalmar mu'tajiran ai qasidan lil ajri bi ita'iha yana neman lada daga ajir ne mu'tajiran yana neman lada falahu ajruha to zai samu lada wanda ya bayar da ya samu lada zai samu lada wa man mana'aha fa innahu fa inna akhidhuha wa shatr malihi duk wanda ya hana zakka mu kuma za mu karba da karfi wa shatr malihi da ma rabin dukiyarsa to idan aka aka zo karban zakka ka ika bayar to za a kwace zakkar duk abin da ya cancanta a cire zakar a cira sannan kuma za a raba dukiyar ka gida biyu a kwashe rabi eh maganin ka kenan ai eh punishment kenan ko ba haka bane yawwa yace wannan azmatun kalmar azma din ana nufin wato wata azima ne wani umarni ne na dole mai muhimmanci shine azma min azamati rabbina cikin umarni da Allah ya wajabta na farilla akan bayi la yahillu li ali muhammadin min hashe annabi muhammad ya ce ya kamata ku sani iyalan gidan muhammad ma bai halatta gare su ma su ci komai ba a cikin wannan ba sa ci manzala ba ya cin sadaka yi so dan annabi ya je ya karba da karfin tuwo ma kada a ce ya karba ya kai wa iyalinsa ne Allahu akbar wannan wannan hadisi akwai abin tausayi annabi ya ce ku bayar kuka bayar in ba ku bayar ma za a karba kuma an karba ma ma ni gidana da iyalina ba mu da wani rabo ba mu da wani amfani da zamu da shi kaga shi duk abin da ake karba ma ba ruwan sa shi sallallahu alaihi wa sallama astaghfirullah wannan Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i Imam Al-Hakim ya inganta shi وعلق الشافعي القول به على ثبوته imamu shafi'i ya race zance ce yana ya yarda da wannan hadisin zai aiki da shi zai faɗi hadisin ya bada fatawa amma in ya tabbata kenan kamar yace law sabata la qulna bihi in hadisin ya tabbata to za mu yi aiki da shi wannan hadisin yana nuna mana shugaba zai iya karɓar zakka ta hanyar dole kuma zahiri ma yana nuna wannan abu ne da aka yi ijma'i a kai malamai sun yi ijma'i وعن علي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول إذا كان درهم دري شكرة تجوي كنسو ففيها خمسة دراهم ذاك بعد نوع درهم بيار وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا daga nan ba komai a kanka sai kana da dinari ashirin kuma wahala alaiha alhaulu sai shekara ta juyo kai fa fiha nisfu dinar in haka ne kuma in shekara ta juyo kana da rabin dinari zaka ba fa ma za fa ma zada fa bi sabi zalika duk abin da ya kara kuma sai ai lissafi walaysa mi fi mali zakatun fi malin zakatun hatta yahula alaihi alhaulu manzo Allah ce babu wata zakka da za a bara cikin wata dukiya sai shekara ta juyo kai laysa fil mali zakatun hatta yahula alaiha alhawlu ba a biyan zakka a dukiya sai in ta shekara sai ta shekara haka na Aisha ma ta rawaito laysa fil mali zakatun hatta yahula alaihi alhawlu ba a ba da zakka na dukiya sai shekara ta juyo akan dukiyar wannan hadisin jama'a yana nuna mana wato a muhimmancin ba da zakka ɗin na kuɗi kenan ba da zakka na kuɗi sannan kuma ya nuna mana cewa ba a ba da zakkan nan sai shekara ta juyo yanzu dan kana da kuɗin ka wajen dubu ɗari hudu dubu ɗari hudu tun da dubu ɗari uku da saba'in da wani abu ne suke kaiwa zakka ɗin to misali in kana da su in ba shekara suke kana juyawa ba to babu zakka babu me ba zakka a kai amma in sun shekara kana juya wannan babu babu laifi dole sai ka baya sannan ya ce walid tirmizi an ibn umara man istafa da malan fala zakata alaihi hatta yahula alaihi alhawlu imamu tirmizi ya ruwaito riwaya ingantacciya ta hanyar abdurrahman ibn zaid ibn aslam daga babansa manzon allah sallallahu yana cewa babu zakka akan kuɗi babu zakka akan dukiya sai in ta shekara wannan bai shafi gona ba fa amfanin gona wa atu haqqahu yawma hasadihi ana girbewa ake biya su ma raƙuma da tumaki bai shafe su bukar a ce sai sun shekara a'a adadi ake dubawa haka kadara kuɗi ne kuɗi da suke hannu ake juya kuɗi sai sun shekara ga duk wannan sauƙin shari'a ne kar a ce mutane an tsananta to ga wani ƙarin bayani kuma wani ali radiyallahu anhu daga ali bin abi talib Allah ƙara masa yadda yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa a afwan qala shi ali yana cewa laisa fil baqari al awamil sadaqatun shanu ina irin na huda din nan na noma ba a ba da zakkarsu shanu waɗanda ake noma ake huda da su ba a fitar musu zakka in ji ali bin abi talib abu dawud ya rawaito shi da imam dara kutuni kuma rajihin zance hadisi ne mawquf kuma da'ifi ne hadisi ne wanda yake mai da'if kenan inda hadisin ya inganta da a ce ya inganta yana nuna mana duk saniyar da ake yin kuɗa da ita ba a cire mata zakka tayyib so umuman dai shari'a ta ce za a bada zakan shanu ko da aka zo sai ba a ce mai aiki ko mara aiki ba وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا من ولي يتيما له مال فليتجر له دو وند يجب انشي رقم مرايا له مال كما مرايا ينا دا كدي فليتجر له تو ييوى مرايا نن بزنس كاسوانشي شيني فليتجر له ييوى مرايا نن كاسوانشي ولا يتركه hatta ta'kulahu ko ta'kuluhu sadaqa kada mutum ya bari sai zakka ta zo ta cinye kudin maraya shi wannan hadisi abin da yake nuna mana ka an mutu an bar maka yaro maraya baban shi ya bar masa miliyoyin kudi to yana hannunka to ai masa kasuwanci da kudin ana so ai masa me kasuwanci da kudin ana so ai masa kasuwanci da kudin kada ku zo ku yi ta ajiyar kudin a banki ana ta ajiyewa ana ta cira zakka ana ta cira har a zo wasu shekaru zakka ta cinye kudin gaba daya so kun ga idan kuna yin kasuwanci kaga menene yana nuna cewa kudin suna juyawa to kuma wannan hadisin shi ma kaga dalili ne da yake nuna cewa an so a rinka juya kudi kenan business yin kasuwanci abu ne da shari'a ta yadda da shi imamu tirmidhi ne ya rawaito hadisin da daren kudini amma isnadin hadisin da'ifi ne yana da shahid mursal inda shafi'i so amma hadisin da'ifi ne sai ne ma'anarsa ingantacciya ne ma'anarsa tana da kyau imamu shafi'i ya karfafa shi saboda hadisai da yawa da suka zo da suke nuna wajibcin bayar da zakka akan dukiya hatta ta maraya din to kuma bai kamata a bari zakka ta zo ta cinye wannan dukiyar ba wannan hadisin za mu karanta nan gaba yana nuna in ka karbi zakkar mutum to kai mai addu'a وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم عبد الله بن أبي أوفى yana cewa manzo Allah idan mutane suka zo masa bi sadaqatihim da zakasu in ya karba kala yakan ce Allahumma salli alaihim ya Allah ka ji kansu kai musu rahama Allah karba abin da suka zo da shi shine Allahumma salli alaihim da Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim aw tuzakkihim تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم karɓi zakarsu a tsarkake su a yi musu addu'a shine wa salli alaihim to shine manzo Allah yake cewa Allahumma salli ala ali abi aufa ko ali abi fulan Allahumma salli ala ali abi fulan Allah ka ji kansuwa ne Allah karba Allahumma barik fihi wa fi iblihi Allah kai musu albarka dukkan malami ko wani mai mutum da in an karɓi zakka ta mutane to ai musu addu'a ko ba haka bane to wannan hadisin malamai sun kafa hujja da shi a kan halaccin yin salati ga wani wadda ba annabi ba tunda an ce Allahumma salli ala ali fulan ko amma mu wadda abinda muka sani ana salati ne ga waye annabi to ko da ke salatin anan abinda za a ce shine ana nufin addu'a so addu'a ne ana yi wa annabi ana yi wani annabi ma kuma um, hadisin yana nuna mana haka mai ba da wanda, wanda aka ba sadaka zai wannan addu'a sannan wani hadisi na gaba yana nuna mana ya halatta a gaggauto da zakka a bada ita kafin lokacin ta yi yanzu zakkarka ta 2014 ya halatta ka bada ita tun yanzu 2013 ka dan yi express ɗinta ka bada ita ka huta kawai وعن علي بن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته Ali bin Abi Talib ya ruwaito mana cewa Abbas ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya gaggauto ya bada sadakarsa zakarsa kenan qabla an tahilla kafin shekara yi farakasa lahu fi zalik manzon Allah ya sauƙaƙa masa ya ce ba laifi ka iya zuwa ka je kai wannan hadisin imamu tirmidhi ne ya ruwaito shi da imamu hakim kuma hadisi ne hasan so ya halatta a bayar da zakka kafin lokacin bayar da ita ba laifi ba ne ba sallah fa ya halatta ya to wasu malamai ma a nan ɗin ma sun ce gaskiya fa magana ba da zakka kafin lokacin ta ɗin nan kar a bayar wannan ra'ayi ne na irin su sufyan Allah ya masa rahama sufyan ibn sa'id al-thawri da yawa cikin malamai kuma sun ce ya halatta tunda annabi ya ya ba da dama wa abbas hadisi kuma hasan ne ko ba ka bane yawa kuma annabi ma ya ma karɓi ma zakar abbas ma kafin shekara aka karɓa aka cinye zakar wataran an zo an zo ana karɓan zakka aka je gidan abbas aka ce a ba da zakka sai abbas ya ce a je a tambayi annabi sai manzo Allah ya ce amma abbas bai kamata ku tambaye shi zakka ba don ni ya riga ya ba da zakka sittin kafin lokaci kun fahimci wannan yawwa waɗanda suka ce ba za a ba da zakka ba sai ta shekara me dalilinsu a tunaninku wanda ya ba zai iya faɗuwa ya mutu to in ya mutu ya asara ne idan ya mutu ya yi asara ban ji ba duk da bai wani iya asara ba an dan rage wani abu a gado ai kai tsayar ka kenan wani lokaci in ka zo magana mugun kwaba kake wallahi yanzu allah da aka bawa shine zaka ce an rage wani abu a gado na'am za ta yi wa ne malam bakar dan Allah nan benci in dai ba nasi bane daga sama aka rubuta shi zan yi karatu akai ya ishe ni haka wallahi ya matsanta mu teburin nan ba za a yi yin babba ba ko yau ma sai an nemi taimakon tebur din ba kafinta ne anan ya matse ni tebur din nan sosai wallahi a dan yi mun mai dan dama dama da ni ma zan ji dadin ba da fata wannan ba inda zan miƙe kafa wallahi gaba daya ku kuma kuna zaune kun miƙe kun shantake abu ga wannan kujerar leda zafi ka ganta na a ɗan yi ɗan zamani haka mai ɗan tudu ko da faɗi yawwa in ɗan samu idan zan ɗan miƙa ƙafata ne ma in ɗora amma wannan ni tun wasu yara ba a haife su ba a nan ba fa don Allah a taimaka mun fi sabilillah a canja mun tebur in ba kuma kuma na taho da nawa daga gadon kaya sai ran ga goyo shi a buɗin mota na gama loda shi da barshi inda na zo gurin fukara u na mala na na kaga tambaya mai kyau kenan ai shi sa mutumi na shi tambayarsa ta kware ne amma amma kai wani lokacin kai ma na kirki ne wani lokacin wato kaga tambaya da yaro na yi mutum ya bayar da zakarsa za a ce an bayar da ita in advance ko so da ya bayar da ita to da ƙarshen shekarar ya zo kuma kudin nasu sai suka fi watakila suka ninka to ya za a yi sai ya buga wannan lissafin da ya karu ya bayar eh ah to ai wancan na wancan ya bayar ko wannan ƙarin fa sai bayar wai ko Allah kuke warwa yanzu anan muka buga lissafi muka ce zakan nan fa dubu saba'in da a dubu saba'in ɗari bakwai da talatin da wani abu da shida da wani abu duka duka ba dubu sha takwas ba ake biya a shekara guda amma kaji mutanen nan wai suna tunanin mutum ya bayar ya daɗa bayarwa aka ce gashi nan fa bujimi guda talatin fa ko arba'in ma za ka ba da mai ɗan akuya ɗaya fa to dalilin waɗanda suka ce ba a ba da zakka sai lokacin ta yayi suka ce ba gashi annabi ya faɗa hadisi babu zakka hadisi na na aisha suke cewa babu zakka a dukiya hatta ya hula alaiha alhaulu sai shekara ya juyo kaga wannan yana nuna cewa kenan wato zakka tana zamantowa wajibi akan kuɗi ne in shekara ta juya mata haka suka ce so amma annabi ne ya faɗi wannan kuma shi ya bada waccan damar ko ko ba ka bane yawwa mai gida ne ya ce kai kada wanda ya sake shiga ta kofar nan akwai wata kofa a nan sai bayan wani lokaci kuma ya ce to ku shiga dai ba matsala sai wani ya zo ya ce to ai da ka ce kar a shiga to ya ce kar a shiga da kuma yanzu ya ce a shiga sai me to malam ina jin ka wannan kuma hadisin yana nuna mana wajibci ne kana ji ko farkon wajibci ake nufi ba wai koyaushe duk shekara ba farkon wajibci sai in ta shekara ɗaya ake biya sauran kuma za ka iya biya ko da lokacin bai ba na ina jin ka idan ya talauce goshin shekarar kaji ya ba da zakka saura wata biyar lokacin da kayi kafin wata biyar din sai ya talauce wai yanzu yana tambayin wai a dawo mai da kudinsa saboda tsabar abin ruwa ba wani dawo mai da za a yi sadaka dai ya yi ta kuma lada ya tabbata yawwa lada ya tabbata lada ya tabbata طيب وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أو أواق من الورق صدقة duk kudin da ba su kai ukiya biyar ba wato ba a ba da zakka wannan ukiya awak jam'i ne na ukiya ukiya abinda suke wato lissafi ne da shi a wancan lokacin min alwariki alwarik ana nufin mai alfidda kudi kenan a wancan lokacin walaysa fi ma duna khamsi zawdin haka kuma dukkan raquma shine az-zawd duk raquman da su kai biyar ba ba a bada zakka wannan duk mun karanta min al-ibli wannan zawdin la wahida lahu min lafzihi وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر duk dabinan da bai kai wusuki biyar ba to shi ma ba a ba da sadaka wusuki biyar shine kamar kwano 300 so wannan hadisi yana nuna mana mafahimul adad kenan adadin da ake wajabta zakka akan mutum wanda duk bayanin su ya gabata gaba daya ولو من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر duk dabinan da bai kai wusuki biyar ba wala habbin ko kuma kwayayyaki kwayan gero kwayan masara kwayan dawa inda ba su kai wusuki biyar ba kwano kamar 300 shine yanzu in ka buga zai baka misalin kamar irin buhu shida zuwa buhu shida da rabi to in bai kai haka ba ba a bada zakka wannan hadisin muttafaqun alaihi hadisi ne sahihi imam bukhari da muslim ne suka wato ruwaito shi wusuki sa'i sittin kenan dukkan wusuki sa'i kuma shine muddi hudu to shine idan aka ce wusuki biyar sai baka sai baka salasumiyar sa'a kenan zai baka sa'i sa'i ɗari uku وعن سالم بن عبد الله ابن عمر كان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون dukkan abinda a sama wal uyun ruwan sama da kuma al uyun shine kaman ruwan kogi da yake bulbula ake yin bayi kenan ko da ke wanda ba an ɗebo shi ba kamar misalin gonaki da suke bakin ruwa kaga wannan ainul ma ne yake zubowa kawai to wannan ana ba da su ma ana ba da zakka aukana asariyan aukana asariyan a imam al-khattabi ya ce al'asari shi ne kuwa lazi ya sharabu bi uruqihi ina shukar da ake shuka ta kawai da kanta take tsotson ruwa ba sai an mata bayi ba shi ne asariyan akwai wanda an ka shuka ta kawai ka tafi ka batta ka nome ta ita take samowa kanta ruwa daga ƙasa shi ne asari yani asara alal ma kenan ruwan yana kusa da shi amma ba sai an mai bayi ba wanda ba a masa bayi shine aukana asariyan wa fi ma suqiya bin nathi da wanda aka shayar da shi da bayi shine suqiya bin nathi nisful ushur to ana ba da ɗaya bisa rabin ushur kamar kashi goma sai ka raba shi gida biyu shine nisfu al-ushur wa fi ma suqiya okay ashe rawahu al-bukhari ko imam al-bukhari ne ya ruwaito wannan hadisin kuma hadisi ne wanda yake tabbatacce ko wali abi daud a riwayar abu daud idza kana ba'lan al-ushr wa fi ma suqiya bis-sawani aw an-nathi nisfu al-ushr a riwayar abu daud idan ya zamanto wannan wannan wannan wannan shukar an shayar da ita ne da ruwa kawai haka to za a ba da ushiri ko kuma masu kiya bisawani wanda aka shayar da shi bisawani awin nat aka yi amfani da abin bayi kenan aka aka shayar da shi asawani ana nufin dabbobin da ake ɗiban ruwa ana bayan ruwa da su shine asawani yawwa annatu kuma wadda za a ɗauki kamar inji janareto a jawo ruwa ɗin na irin masu lambu wanda suke bayi kenan ana amfani da ala kenan nam noman rani yawa to shi za a ba da za a ba da za a ba da al'ush nisful ushir ya ce nisful ushir shi ma dai irin wancan ɗin za a ba da to sai kuma simfi-simfi na abubuwan da za a fitar musu da zakka shi kuma sai wani sati insha Allah ta'ala wanda za mu dora akai abinda muka faɗa ne dai Allah muke roƙo ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar ubangiji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
misalin kaga da wani ruwa ta buga ko da yake ba ba ba yake ba